نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka da aka fi sani da masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a rumpoyin bare domin ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna bakwai ga watan jumada al'akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na bakwai a cikin kitabu sala na hamsin da takwas darasi na hamsin da takwas a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine نسير إلى الأجل في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به وال فكيف به والشيب للرأس شاعل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فأمرك أيام وهن قلائل لا إله إلا الله والله إنا كرنت وانا كركو سيندا dan gabana yake faduwa matsika jikina take tashi ba wai dan dadin karaban dan dadin waken ba sai dan saboda abin da ya kumsa na wa'azi kuma na kawo shi ne a daidai lokacinsa wannan abu ya cikin ana jingina su zuwa ga al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala wasu kuma suna jingina su da ibn al-mu'affir abin da ya kumsa shine a takaice shine a kullum muna tahiya izuwa ga ƙarshen rayuwanmu ma'ana kullum rayuwanmu tahiya ne take tana ƙarewa ya ce kuma babu abin da yake ba shi mamaki a duniya kawar mutuwa ya ce ita ce wadda idan guri ya sata a gaba sai ma mutum ya yi tsammanin ma ba zai mutu ba amma lokaci guda kuma in ta zo fara guda ma'ana mutuwa abu ce wadda za ta zo a lokacin da mutum bai yi tsammanin ta ba bayan wannan sai yake cewa ka yi ƙoƙari ka yi guzuri domin barin duniya zuwa lahira amma ka san guzurin da za ka yi mafi alkhairi shine mai shine attakuwa shine tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ɗan uwa masu girma na kawo wannan baitin ne sakamakon wannan kwanakin kuna ga yanda Allah madaukakin sarki ke ta muna wa'azi na dauke wasu daga cikin manya-manya daga cikin wanda muke so hiye da kowa da ma wa'anda bakinmu da ta ba dangane da lamarinsu wannan babban wa'azi ne in kai mutunan kirki ne to Allah ya ɗokewa ne in kai mutunan banza ne ga Allah ya ɗoke wa ne in kai mai arziki ne Allah ya ɗoke wa ne in kai mai mulki ne Allah ya ɗoke wa ne akwai wata mutuwa wadda wallahi na ji wa'azinta ya ratsa ni sosai fiye da sauran mutuwoyin shine akwai wani ɗaya daga cikin yayunmu da Allah ya ɗauki rayuwarsa yana a lokacin samartakarsa irin shekara talatin da wani abukin nan shine lokaci mafi girma na samartaka na rayuwa da ake ce ma malam aminu ko ustaz aminu rahimahullahu ta'ala irin waɗannan baka ma tsammanin yanzu za su mutu kana ganin sai sun kai lokacin da za a ce musu kaka fafi fafi amma da sunan tuwa ta ɗauke su kai ma haka za a yi wataran a ce an zo an ɗauke ka babban abin da ya birge ni game da rasuwarsa shine kowa abin da yake yaɗawa hatta ni na ɗora bidiyon shi da yake karatun alkur'ani akwai abin da yake wannan wallahi da naga wannan sai nace ka Allah ka samu ma in muka mutu amuna haka kuma muna muna kyautu zaton haka za a muna da yardan Allah kai ma kai kokari a maka haka wannan shine kenan kenan uwa masu girma a koda yaushe mu rika tunawa ha rayuwar nan ba ta da tabbas kwanakin da kake karawa kana kara kusanta ne zuwa kabari al-imam al-hasan al-basri yake cewa يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك kai kwanaki ne in kwanaki ne da wata rana ta tahi na kwanakinka to wani sashen rayuwarka ne ya tahi Allah ka ba mu ikon yin guzuri na alkhairi domin mu isko alkhairi a lahira in ba a manta ba za mu tashi babu tarkil adani fil idi babu mai bayani akan barin kiran sallah a ranar idi ma'ana ran sallah babba ko sallah karama a wajen idi ba a kiran sallah shine abin da babu yake nuhi haddathana muhammad ibn kathir akhbarana sufyan an abd الرحمن ibn abis qala sa'ala rajulun ibn abbas wani mutum ya tambayi al-imam ibn abbas qala yace masa a shahidta al-ida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka taɓa halartar sallar idi tare da ma'aikin Allah ƙwala na'am ya ce masa e walaula manzilati minhu kuma ba don matsayina game da shi ba ma shahidtuhu min sigari da bangansa ba don saboda yarinta ma'ana a ranar idi rana ce wadda mutane suke dandazo don zuwa gaisawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba don saboda yana da matsayi a wajen manzon Allah ba da shi ma ba zai samu ganin manzon Allah ba don mutane sun yawa to amma da yake babban mutum ne mai matsayi ne duk da yarintar tasa sai ya samu ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaisa da shi a ranar idi yace fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'alam alladhi inda dari kathirin yana siffanta yanda manzon Allah ya zo masallacin ne ya zo wurin sallar ne ta idi ya ce sai manzo Allah ya zo a wajen al'alam shi ne wata alama allati inda dari kathirin nur take a wajen gidan kathir bin salt sunan sahabi ne kathir wannan sunan kun bai ji ana sanya shi ba kenan ku sa shi a cikin dictionary kinku na bakin sunaye kathir a nan kasar hausa kuna jin kathir ibnu kathir shi wannan ya hi ibnu kathir domin shi ibnu kathir dan baya-baya ne baya ma cikin tabi'ai baya ma cikin tabi'u tabi'ina ana gane da ke ku ɗaliban su al'imam ibn taimiyya ne ko su al'imam ibn taimiyya ba a zancen tabi'u tabi'ina da su balle shi ɗalibin to kasir kenan uban ibn kasir ana gane da ke ku sunan sahabi ne kenan kenan kasir yana da kyau a raya wannan sunan ya ce fasalla sai manzan Allah ya salla sun ma khataba sannan sai hudu ba walam yazkur azanan wala iqamatan a cikin labarin da ibnu abbas ya bada bai ambaci ba kiran sallah ko ikama qala yace thumma amara bis sadaqa bayan an kare sallah sai manzo Allah ya umurni da ayi sadaka qala yace fa'ajalan fa'ajalan nisa'u faja'alan nisa'u yushirna ila adhanihinna sai mata suka yi ta zuwa da hannayensu zuwa ga kunnuwansu wa huluqihinna da kuma wuyoyinsu kinaya ce akan suna ɗebe 'yan kunne da kuma mi da kuma sarka kwale ce fa'amara bilalan sai manzo Allah ya umarci bilal fa'atahunna sai ya zo wajensu ya amshi wannan sadakar sun maraja a sannan sai ya koma ilan nabi sallallahu alaihi wajen manzo Allah حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد للي من الله يا صلاتي عيدي بلا أذان ولا إقامة ba tare da kiran sallah ba kuma ba tare da iqama ba wa ababakarin haka ma abubakar wa umar da umar au usmana ko kuma hada usman ma shakka yahya yahya ne ya shakka shin abubakar da umar ne yake ko abubakar da usman حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد قال سكت حدثنا أبو الأحوص عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي صلى تارد منزن الله غير مرة باسو ديبا ولا مرتين كما باسو بيبا العيدين صلوا لنا إيدي قدابيو بغير أذان باتارد kiran sallah ba wala iqamatul kun ba tare da iqama ba wannan shi ake ce magani ya kori shi ko laysal khabru kal muayana yace nayi sallah bayan manzon Allah ba so dai ba ba so bi ba kenan sun yi akilga ko kuma dukkanin sallolin da aka yi na idi ba a yi kiran sallah ba a yi ba ba ya kama ba kenan wannan abin da ake so a nuna mana shine sallah ta idi ba a mata kiran sallah kun ba a mata me ba a mata iqama in ka ji an yi ikama ko kiran sallah ranar idi to ka tabbata limamin ɗibgahu ne an gani da kyau ko? imma ɗibgahu ko kuma yamanta ita ikama an taɓa yi a gabana liman na zuwa kawai ladan sai azumi kuro ga baki zuwa ta da ikama sai da aka ce kai sai ya hirgice ma ya rasa bi zai sai aka ce masa ai idi ne muke bashin ma'a ba to wannan shine kenan malamai suka ce rishin kiran sallah da da iqama a ranar idi akwai fa'ida guda uku fa'ida ta farko shine muwafaqatu hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam in an yi haka an yi koyi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya aka yi kiran sallah da iqama an yi bid'a bayan wannan kuma ba a kiran sallah da iqama ne li mai suna li tamyizi salati da idaini an ghairiha min as-salawat don a bambanta sallar idi da sauran salloli a ɗabi'ar salloli za ku ga kowace sallah ta bambanta da wata akan wasu abubuwa to sallar idi daga cikin abin da ta bambanta da sauran ba a mi ba a kiran sallah kun ba a iqama abu na uku shine li'annaha li'annan nasa laisu bihajatin ila an yudhakkirahum bil idi don mutane ba su da bukatar sai an tuna musu idi sallah ai tun kamin kwana goma ake shirya mata ko wata ma tun wata guda ake shirya mata to kenan baka da bukatar sai an tuna maka kai yau sallah ce yau sallah ce ana gane da kyau ko ko kura ta san sallah ce karnai ma sun san sallah ce in ba haka ba to garin marowata ne wannan shi da kenan kenan ita sallah ba a ba a kiran sallah sauran salloli ana kiran sallah da ikama ne dan a tuna wa mutane lokacin yayi to su kuma wannan ba su da bukatar wannan domin so guda ake yin su game ga shekara akwai karin magana na hausa suke cewa mai yake da suna sallah bikin rana daya sallah bikin rana daya ma'ana biki ne wanda so guda ake yin shami a shekara kenan bikin da ake a shekara ko tabbas yana a cikin kanun mutane ba a da bukatar sai an tuna wa mutane wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam babu takbiri fi salati al-idaini babu mai bayani akan kabbarori fil idaini nan kaddara ne fi salatul idaini kenan kabbarorin da ake yi a cikin sallah ta idi guda biyu kabbarorin da ake a cikin sallar ba wai ras sallar ba su wannan daban suke حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzo Allah kana yukabbiru fil fitr wal adha manzo Allah ya kasance yana kabbara a sallah karama da babba fil ula a raka'a ta farko sab'a takbiratin kabbarori guda bakwai fi thaniya khamsan ita kuma raka'a raka'a ta biyu na yin kabbara guda biyar Allahu akbar Allahu akbar sau biyar حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه ابن an karbo daga ibn shihab da wannan isnadin dai amma shi a ma'anansa yace qala siwa takbiratay ruku'i banda kabbarori biyu na ruku'i kenan an kara da kabbarori na ruku'i sai zamanto waccan guda shidda ta biyu ita kuma ta farko guda nawa guda takwas ana gane da kyau ko wannan shine kenan مالك حدثنا محمد حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من ظاء الله ياتي التكبير في الفطر سبع في الأولى كبروا لي دا أكي أسلى تأيدي تكرمة kabbara guda bakwai ne a raka'a ta farko wa khamsun fil akhirah kabbara biyar a raka'a ta biyu wal qira'atu ba'dahuma da kuma karatu a bayan su kiltaihima gaba ɗayan su ana gane da kyau ko a takaice wannan hadisa abinda suke nuna muna ina daga cikin abinda sallah ta idi ta bambanta da su akan saurori akan sauran salloli shine ita idan aka yi kabbarar harrama aka rike hannu za a yi kabbara guda nawa guda nawa guda bakwai a raka'a ta farko in aka taso kuma a raka'a ta biyu bayan an taso za a yi kuma kabbara guda nawa kabbara guda biyar ana gane da kyau ku wannan kabbarorin kuma wajibi ne wajibi ne idan aka ƙi su da gangan sallah ta lalace amma in cikin mantuwa ne ana gane da kyau ko in aka tuna ma liman in dai habban shiga raka'a ta biyu ba to zai komo ya mi ya wannan kabaro misali liman ne ya zo wajen sallah sallar idi sai Allahu akbar ana jiran ya kawo sauran kabaro kawai sai ya fara sai ya fara Fatiha a wannan lokacin sai a ce masa mi subhanallah ana gane da kyau ko in bai gane ba sai a yi masa magana a ce liman kamanta kabbara in ka iya larabci in mishi larabci don shi ya hida cewa in kun baka iya larabci ka san gwaranci za ka mishi to sai ka yi mishi hausa wadda yake ji in kuma zarwanci ne yake ka mishi zarwanci ya halatta a wannan lokacin maganar da za ka yi domin za a yi ta ne li maslahati salah dan saboda maslaha ta sallah wannan shine kenan a takaice an gane kenan ko kenan idan liman bai yi kabarorin ba to a wannan lokacin akwai kabli a kansu domin sun rage ko sun rage abin da ya kamata a yi kabarorin kina a wannan lokacin za su yi kabli wannan shine kenan wallahu ta'ala ala حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا سليمان يعني بن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان يكبر في الفطر من الله يكسن شينا كبر أسلى كرما في الأولى أركع تفرق سبعا كبروا ودابقي ثم يقرأ سننسي كراتو ثم يكبر سننسي كبر يجي ركع تبيو ثم يقوم سننسي تاسو دق ركع تبيو فيكبر سي كبر أربعا kabbara guda hudu thumma yaqra'u sannan sai karatu thumma yarka'u sannan sai ruku'i qala abu daud abu daud yace rawahu waqi'un waqi ya rawaito sa ibn mubarak da ibn mubarak qala amma su a riwayar sun ce sab'an wa khamsan bakwai da biyar bakon min bakon bakuwar magana wace muka ji anan raka nawa kabbara nawa hudu kina an samu wanda suka ce kabbara hudu ake yi malam ya kawo wannan hadisin ne dai ya bada dalilin wanda suka ce kabara hudu ake yi domin mai yake da suna al'imam al'imamu shaukani a cikin nailul autar ya kawo kusan akwal guda goma dangane da adadin kabarori wanda ake yi akwai wanda suka ce hudu ake yi akwai wanda ake suka ce bakwai ake yi har a gama da kabara ta harrama kenan gaba ɗaya dai bakwai kenan akwal ne wanda suke ga sunan amma dai magana mafi inganci shine kabbara bakwai ake yi a raka a ta farko kabbara biyar a ta nawa a ta biyu mala yace haddathana muhammad ibn al-ala wa ibn abi ziyad al-ma'na qaribun tudde ma'anan su kusan juna ne qala suka ce haddathana zaid ya'ni ibn ya'ni ibn hubab yana nuhin zaid ibn hubab an abdurrahman ibn saubana an abihi an makhul qala akhbarani abu aisha tajlisun li abi hurairah abu aisha wani abokin zaman abu huraira nan ya bani labari akan cewa anna sa'id ibn al-as sa'id bin al-as sa'ala aba musa al-ash'ari ya tambayi abu musa al-ash'ari wa hudhaifa bin al-yaman da hudhaifa sahabbai guda nawa kenan guda biyu ko abu musa da kuma hudhaifa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil adha sun an tambayi su ya manzo Allah ya kasance yana kabbara a sallah ta karama ai sallah babba wal fitri da kuma sallah karama fa qala abu musa sai abu musa yace kana yukabbiru arba'an ya kasance yana kabbara guda hudu takbirahu alal janaizi kamar irin kabbarorin da yake yi akan gawa sallar gawa kabbara nawa ake yi hudu ake shine yace fa qala hudhaifa sai hudhaifa yace sadaqa ya yi gaskiya abin da ya faɗa maka faƙala abu musa sai abu musa ce ka zalika kuntu ukabbiru fil basra haka na kasance ina yi a basra haithu kuntu alaihim ai haithu kuntu alaihim amiran lokacin ina amir ina shugaba a lokacinsu wakala abu aisha wa ana hadirun sa'id ibn al-as abu aisha yace ina nan a lokacin da sa'id ibn al-as yake wannan magana wannan kun ga hadisi me yake nunawa raka'a nawa kina ake yi eh kabbara nawa kina ake yi kabbara hudu amma dai duk da wannan magana mafi inganci abinda aka hirawaitowa daga sahabbai shine kabbara biyar da bakwai in kuka lura wannan hadisin shi yace kabbara hudu ake yi to akwai masu wannan ra'ayin kuma ga me ga dalilinsu amma dalili ne wanda yake marjo domin ya saba ma abinda aka rawaito na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin sahabbai ne ko ana gane da kyau ko su ma sun jingina da cewa manzon Allah yana yin haka to a takaice dai hudun bai tabbata ba abinda ya tabbata shine biyar da kuma bakwai to ga wata matsala shine wadda ita ma ana samun cece kuce sosai a kanta shine kabbarori na idi shin sauran kabbarorin su ma sai an daga hannu ko ta harko kawai ake daga hannu ana gane da kyau ko ta harko kawai ake daga hannu ko kowace ana daga hannu ku babu amsa ta harko ita kadai babu mai kishiyar haka a babu mai kishiyar haka to ni da kishiyar haka ne a gane da kyau ko ni dukkanin su daga hannu nake yi ana gane da kyau kuma kowanne da nashi da nashi dalili ta malaman da suka ce ba a daga hannu su ne su dalilin su shine ba a taba rawaitowa manzo Allah yana ne ba yana daga hannu shine dalilin su a cikin siffar sallar idi ba a ce manzo Allah na daga hannu ba shine dalilin su shi kadai kuma suna da gaskiya domin al-aslu fil ibadat at-tawqif 'ala al-adillah asali ibada za ka tsaya ne sai ka samu mai dalilin da ya ce a yi to mu kuma ra'ayinmu tun na ce muku ni haka nake ko ra'ayinmu da farko dai akwai mai yake da suna umar bin bin khattab an rawaito akan cewa yana daga hannu bayan haka daga cikin masu wannan ra'ayin akwai al-imamu shafi'i daga cikin dalilin da al-imamu shafi'i ya bada na cewa za a daga hannu shine yace dan ba a ce manzo Allah yana daga hannu ba ko ba a rawaito manzo Allah na daga hannu ba shi ke nuna bai daga hannu ba yace domin kan bincika hadisan da suka yi bayanin yanda ake sallar idi kabbarorin kawai suka gayi ba su ce manzo Allah na sujada ba kenan in an ce sai an ce manzo Allah na yi ne sannan za a yi kenan ba za a yi ba ba za a yi ba ko kun shi a cikin nan da aka ce inda aka ce manzo Allah ya sujada cikin sallar idi kiran sallah dai muka ji da mi da kabbarori ana gane da kyau ko to sai ya ce kenan a nan busu kawo daga hannun ba ne don saboda an san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu in zai kabbara a cikin sallah kabar harama kawai ake daga hannu a ba ita kadai ba sai ya ce abinda aka tabbatar shine manzo Allah yana daga hannu a duk inda zai yi kabbara in dai ba wajen sujada bane musamman kuma in tsaye yake ko kuma dagowa ne zai yana me yana daga hannu sai ce kiyasan ala hada kenan ko akan sauran kabbarorin ana mi ana mi ana daga hannuwa ni wannan shine abin da na na tafi akan sa kuma abin da nake yi kenan ana gane da kyau ko kenan a ra'ayina ana daga hannu an rawaito Abdullah Umar bin Khattab yana yi kuma sannan kiyasi akan cewa manzon Allah a kabbarorin sa gaba ɗaya yana daga hannu banda wajen sujada kenan shi ma nan kabbarorin tunda ba cikin sujada ake su ba ya kamata a ni a daga hannu kenan dan an dan ba a rawaito manzon Allah yayi ba shi ke nuna ba ba za a yi ba tunda a cikin siffar sallar ba a ce manzon Allah yayi sujada ba ami ba a ce yayi tahiyya ba a ce kuma ana yin tahiyya ana gane da kyau ko wanda ya yarda da wannan ra'ayin sai ya aiki da shi wanda ya yarda wancan kuma ya rike abin shi kowa yana da magabaci a kai in kana so ka fada bayani akan wannan mas'alar kana ya karanta littafi na fiqh sunna na Imam Abu Malik rahim hafizahullahu ta'ala na'am a takaice dai an ji wannan ko ina in kaga wani malami na daga hannu kaka ce bai ma iya sallar idi ba to wannan ra'ayinka ne malam yace babu ma yuqra'u fil adha wal fitri babu mai bayani akan abinda ake karantawa a sallah ta idi karama da babba حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي عمر بن الخطاب يا تنبي أبو واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر مما زال الله يكسنتينا كرنتاوا أسلّى talayya da kuma sallah ta karama qala yace kana yaqra'u fihima ya kasance yana karantawa a cikin su qaf wal qur'anil majid da kuma iqtarabati sa'atu wa shakkal kamar ana gane da kyau ku wannan wace kaida zai nuna muna fawatihu suwari asma'ul lahu bai ce ba yana karanta suratul qaf da kuma suratul kamar sai ce yana karanta qaf wal qur'anil majid da kuma me iqtarabati sa'a sai nuna horkon sura sunanta ne wannan hadisin akwai darasi mai girma a ciki babban darasin shine kuji umar ne ke tambayar wani sahabi kuma sahabin da umar ke tambaya umar ya girme masa kuma ya riga sa shiga mai musulunci kuma in ilimi ma ne akwai tabbacin umar ya mai ya hisa ilimi amma kuma umar yake ne yake tambayarsa ashe wannan yake nuna sahabbai ba su da girman kai ko sun ɗara mutum a ilimi ko a shekaru suna tambayarsa wani abu wanda ba sani ba ko kuma neman wani ƙarin bayani ana gane da kyau ko? to yanzu ba ma wai wanda kai ya ilimi ba a'a kai ka san ya hika ilimin amma kawai kai girman kanka shine ka yi shekaru ko? ana gane da kyau ko? shi yasa ba za ka zo wani shiga zamna kai karatu ba da haka aka yi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin su busan sahabbai busan hadisai da yawa manzo Allah zai ga hadisi babu sunan amma in so sai su tambayi wanda suke nan ibnu abbas ya karantar da sahabbai da yawa wanda suke kuma sun girme masa ana gane daga cikin su akwai umar radiyallahu anhu ya karantar da shi abubuwan da yake na fasara alqur'ani wannan shine kenan tun yana kuma dan dan karami bai wuce shekara 11 ba a takaice wannan hadisin yana nuna daga cikin surun da ake son karatu sallah ta idi akwai suratul qaf da kuma suratul qamar bayan wannan kuma akwai riwayat da suka nuna manzo Allah yana karanta suratul ghashiya da suratul a'la wannan shine kina wallahu ta'ala a'lam babul julusi lil khutbati babu mai bayani akan zama don huduba ai aljulusu li sima'il khutba zama domin sauraron khutba ma'ana huduba ta ranar idi kenan ba ta ran juma'a ba حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا الفضل بن موسى السيناني حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد na halarci sallar idi tare da manzon Allah falamma qada salata lokacin da ya kare sallah qala sai yace inna nakhtubu lallai mu muna yin hudu ba ma'ana lalle mu za mu yi hudu ba an kare sallah sai manzo Allah ya faɗi lalle mu yanzu za mu yi hudu ba faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wanda yake so ya zamna domin ya saurari hudu ba to ya zamna wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab wanda yake so kuma ya tahi ya tahi son ko shan ko kuma muradi ko wannan shine kenan an kama ka laban an kama ko kace kai ko ka zaka sha kenan muradinka an gane da kyau ko shi ne kenan hudu ba in kana so ka zamna ka saurara in kana so ka mi in kana so ka tafi al'amuru wasiyo sai dai da zaman da tafiyar wane yi zaman shi kuma mumuni a ko da yaushe yana bukatar abin da ya mi abin da ya yi wastabiqul khairat ko wanda shine kenan mumuni a ko da yaushe yana neman abin da ya yi mutum ya zamna ya saurara shi ya yi amma za ka ga mutane da an sallame sallah hudubar da za a tsayawa a yi dan minti 25 in mai jimawa ne in irin mu ne dan minti 15 da za a yi hudubar idi Allah gane da kyau ko amma mutum sai ya kasa zama amma yanzu sai in ya tahi mai yiwa gidan wani gidan alhaji wani ne zai zai shige suwa bakin kowar da zai tsaya ma sai ya minti 30 kamin a bashi a bashi dama ya shigo ana gane da kyau ko wannan kenan yana nuna son zuciyar mutane Allah karba mu da son zuciya yana daga cikin abin da jina muna muhimmancin hudu ba ta ranar idi dalilin da yasa aka ce mata har masu haila su zo masallaci na idi ba wai dan sallah aka ce su zo ba dan me dan hudu ba don manzo Allah ya ce don su saurari hudu ba sannan kuma su su karbi addu'ar musulmai ita kuma addu'ar a wani lokaci ake yin addu'ar ta ta idi bayan hudu ba ake yin ta kenan wannan sai ke nuna muhimmancin hudu ba amma dai dan kar manzo Allah dan manzo Allah ya hudda akan mu da cewa wajibi ne shi yasa ya ga wannan domin so da yawa manzo Allah yana gayin abu da ba dole bane dan kada ya mi ya tsananta muna amma ya hisu mu mi mu yi so da yana cewa laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaki an gane da kyau ko laula an ashukka ala ummati innahu la waqtuha laula an ashukka ala ummati lokacin sallar sallar asuba isha'i da yajin girta ta har wajen mai yake da suna tsakiyar dare wannan shine kenan babu yakhruju ila al-eid fi tariqin wa yarji'u fi tariqin babu mai bayani akan يخرج إلى العيد الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم domin a cikin hadisan sa muke ko yawa kenan ba mai bayani akan manzon Allah yana huta zuwa idi a wata hanya ya kuma komo a wata hanya ta daban haddathana abdullah bin maslama haddathana abdullah ya'ni ibn umar annafi'in an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah akhadha yawm al-eid fi tariqin ranar idi manzon Allah ya kama wata hanya ya tahi sun maraja a fi tariqin akhara sai ya dawo a wata hanya ta daban kenan sunna ne a ran idi ka je wata hanya kuma ka komo me ka komo wata malamai suka ce hikima guda biyu ne a cikin wannan hikima ta farko shine da tashhada laka tariq don hanyar da ka biya ta yi maka shaida akan mutumin kirki ne kana zuwa wajen me wajen idi domin yawma idin tuhaddu yawma idin tuhaddithu al-ardu a'a na'am tuhaddithu akhbaraha ko bi anna rabbaka aw halaha tuhaddithu akhbaraha shine ta bada labarin duk abinda aka yi akan ta daga cikin kina abinda aka yi akan ta ka biya akan ta kenan wannan hanyar da ka bi za ta maka shaida na biyu kuma lituhayyi man bi tilka tariq dan ka gaisa ka gaida da waɗanda suke a wannan hanyar da za ka bi ka biyo ga hanyar ka biya mutanen da suke a wannan hanyar ka gaida su za ka wucewa sai ka biyo wata don mutanen da su suke wannan kame ka gaida su wannan shi ne hikima ta me hikima ta canza hanya a ranar idi kenan sunna ne canza hanya babu idalam ya kuruju babu idalam ya kurujil imamu lil'idi min yaumihi ya kuruji min algat babu ya bayani akan idan liman bai hito sallar idi ba ranar da take ita ce rana ta sallah to zai hito a goben abinda ake nuhi shine bukusan da gobe ne bukusan da yau ne sallah ba sai a tsakiyar rana labari ya zo muku to shikenan za ku ce sallar idin ta wuce ku ko kuma a gobe za ku yi ta kuyi sallar idi shine abinda wannan babin zai karantar da mu حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس an umumatin lahu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga umuma kina meke da suna amminsa ko kuma ammiyarsa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amminsa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashi ni na ismu jinsin kenan ba ana nufin mace bace kenan daga wani amminsa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rakban ja'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam wasu fatake ma'ana wanda suke akan dabbobi sun zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah yashhaduna annahum ra'awul hilal bil ams suna masa shaidar cewa sun ga wata sun ga jinjirin wata shine al hilal sun ga jinjirin wata na sallah ajiya kenan su ajiya suka yi mi ajiya suka yi sallah fa amarahum a eh kenan su a yau suka yi sallah jazakumullahu khairan tunda jiya aka ga wata kenan a gobe ne za a yi sallah a'a bari yi muka falsafa da dare aka ga wata ko da sahen ake mi ake sallah ake yidi a musulunci kun me yake farawa dare ke shigowa sannan me sannan gobe to amma abinda abinda urfi ko al'ada mu abinda muka saba jiye jiye ke ko to wallahi kenan akwai magana ka akwai magana ta love wannan shine kenan idan aka ga wata mi ake cewa yau menene daren mi daren sallah kenan sahiyar sallah daren sallah sahiyar sallah kenan da an ga wata ana cikin mi ana cikin sallah ana gane da kyau ko wannan shine kenan malam yace sai suka ba manzo Allah suka ba manzo Allah shaidar akan cewa sun ga wata ajiya mu je ajiyan tunda ajiyan aka faɗi kenan sun yi sallah ajiya ko a sahiyar jiya ko a sahiyar yau fa amarahum an yuftiru sai manzo Allah ya umurce su so ma'ana ya umurci sauran mutanen gari akan su aje azumi wa idza asbahu an yaghdu ila musallahu idan suka wayi gari su yi sabko zuwa wurin sallar su ma'ana su yi sabko zuwa wajen sallar idi abinda wannan hadisi yake nuna shine a lokacin azumi ne manzo Allah tsakiyar rana wasu mutane suka zo daga wani gari sai suka isko shi da azumi sai suka ce to ku azumi kuke yi yace eh suka ce ayya Allah ɗai gari banban an yi mujiya muka ga wata da haka yau muka yi sallah sahi yau muka yi sallah ana gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce to ai shikenan ai mu ma sallan muke tunda ku ma kun gani sai ya sa mai shela ya ce ya ku jama'a kowa ya aji azumi kuma gobe da sahi a hito a yi ne a yi idi da a ce labari ya zo masa da wuri da a ran nan kin za su yi ne za su idi amma lokacin ya wuce ne shi yasa sai aka bari sai ne sai ga goben aka hito aka yi idi wannan hadisi dalili ne akan ka'ida wadda take muke da suna fiqhiyya kuma usuliyya domin ana istinbatin ahkam da ita shine man shahida hujjatan ala man lam yashhad ana ganin da ke ko wanda ya sani man alima hujjatan ala man lam ya'lam man alima hujjatan ala man lam ya'lam wanda ya sani dalili ne akan wanda bai sani ba ma'ana idan wasu suka ga wata ko kai baka gani ba to kai ma yami yami ya shahe ka ana gane da kyau ko kidan shi yasa kuga da manzo Allah wanga suka ce sun ga wata su bu su ganshi ba amma da yake su sun gani dalili ne akan sauran mutane ana gane da kyau ko wannan kenan kun ga har yanzu dalili ne akan masu cewa su sai sun gani sai sun gani su dauka sai sun gani su mi su aje kuma kullun cikin wahala su ana gane da kyau ko wanda shi ne akwai wanda za su yi azumi 32 tunda sun ke sai sun ga wata dama ai in aka ce za a kauce ma shari'a ba abinda za in ba wahala ba wa ma za ba da alhaƙa illa dalal haddasana hamza ibn nusairin haddasana ibn abi maryam حدثنا إبراهيم بن سويد أخبرني أنيس بن أبي يحيى أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى na kasance ina sabko tare da manzon Allah zuwa wurin sallah ma'ana sallah ta idi yawmal fitr ranan sallah karama wa yawmal adha da sallah babba fa nasluku batna bathan sai mu bi kware na bathan ma'ana hanyar kwaren bathan hatta na tiyal musalla har sai mun zo a wurin sallah fa nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi sallah tare da ma'aikin Allah thumma narji'u min batni bathana ila buyutina sannan sai mu koma a dai hanyar nan ta kwaran bathan zuwa gidajen mu ba tare da mun canza hanya ba sai dai hadisin bai mi ba bai inganta ba kuma wannan hadisin a asali babin da ya gabata ya kamata a sashi yana daga cikin akhta'un nusakh da ake cewa akhta'un nusakh ma'ana masu rubuto littafi daga wani wataran wajen rubutowa sai shi kuskure ga inda ya kamata a ce sun aje hadisin sai su aje shi a wani wuri to irin wannan matsalar ce aka samu ana asali hadisin a cikin wancan babin ya gabata wannan shine kenan malam yace babu salati ba'da salati al-eid babu mai bayani akan sallah ma'ana sallar nafila bayan sallar idi har ya halatta shine abin da ake nufi an kare sallar idi har ya halatta mutum ya tashi ce ya nafila kamar da ake sauran salloli حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر منظى الله يهتا أرانر سلا كرما فصلى ركعتين سي سلا تركو إيقودا بيو لم يصلي قبلهما kamin su bai yi wata sallah ba ta nafila wala ba'dahuma kuma bayan su bai yi wata ba bai yi nafila ba summa atan nisa sai yazo a wajen mata wa ma'ahu bilalun tare da shi akwai bilal fa amarahu nabi sadaqa sai manzo Allah ya umurce su da su yi sadaka fa ja'alatil mar'atu tulqi khursaha wa sikhabaha sai mata suka sanya kowace tana jefa wasu suna jefa me yake da suna 'yan kunnansu da kuma sarƙoƙinsu wannan shine kenan wannan hadisi abin da yake nuna muna shine ba a yin nafila a ranar idi ko kuma a wajen idi kamin sallar ba a yi kuma bayan sallar ba a yi ana gane da kyau ko sai dai idan ya kasance a masallaci ne ma'ana idan ya kasance a cikin masallaci ne za a yi sallar a wannan lokacin mi ya halatta ka yi tahiyatul masjid amma in wajen masallaci ne to in ka zo zamna kawai za ka yi zamanka alaikum ana gane da kyau ko zamanka alaikum kawai za ka yi kai ta mi kai ta kabbarori ba istighfari ba ran nan ko istighfari ba a so kabbarori za ka yi ta yi kun san shi addini komi ya tsara sa da kowanne lokaci akwai abin da aka yi so a yi akwai lokacin da an yi so a yawan nafila ne akwai lokacin da an yi so a yawan azumi akwai lokacin da an yi so a yawan sadaka akwai lokacin da an yi so a yawan istighfari to akwai kuma lokacin da an yi son akwai kuma lokacin da an yi son a yawan salati ko akwai kuma lokacin da an yi son a yawan kabbara kina a ranar idi babu zikirin da zaka yi mafi girma kamar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha wannan kuma aiki ne da umarnin Allah madaukakin sarki na'am babun yusalli bin nasi al-eid fil masjid babu mai bayani akan cewa يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر معناه manzon Allah yana ma mutane sallah a ranar idi a cikin masallaci idan ya kasance rana ce wanda ake ruwan sama idan ya ana ruwan sama ana yin sallah a cikin mi a cikin masallaci haddathana hisham ibn ammar haddathana al-walid haul wa haddathana ar-rabi' ibn sulaiman haddathana abdullah ibn yusuf حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث ياجي عبيد الله التيمي بعد الأباري وان شي تابعيني عن أبي هريرة يا رويت لك أبو هريرة أنه أصابهم مطر أكن شيوا ruwan sama ya same su في يوم عيد أرانر وتعيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد سيما زال الله يصلى المسلى العيد أتكم مسلاتي حديث ضعيف الحديث ضعيف لكن العمل عليه أنا قاعد بجوكو حديث بي إنغان تبا أما أيه أكان سي إذن دا أزري أتكم أكي صلى تعيد أتكم مسلاتي shi yasa malamai suke cewa al'aslu fi salatil idaini ada'aha fil fada'i illa li'udhrin wa illa fil masjidil haram asali sallar idi a yi ta ne a wajen gari a cikin hili ba a cikin masallaci ba sai a masallaci guda shine masallacin harami shi a masallacin harami a cikinsa ake yi ba a huta shi kadai ke da wannan falalar amma hatta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar idi an yi so a yi a wajensa da ami da a cikinsa wannan yana namuna sakacin da mutane suke yi a yanzu kaga akwai hili a waje amma a shiga a cikin masallaci a yi wannan kuskure ne da uzuri ne ake yin haka ba masallacin da yake daraja kawar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ranar idi a ko da yaushe a ina yake yin idin a wajen gari ana gane akwai wuri na musamman da ake cewa musalla kamar a al'adar hausa za ka samu a kowanne gari in ba yanzu duniya ta lalace ba ko dan wurin da ma gwamnati ke hudda sai a saida mu dan siyasa shi ana gane da kyau ko yanzu an barawa manyan masallacin ne da masallaci gudan shirgege ake yi a hudda hilin da ko masallaci goma ana yi na wannan zamanin amma yanzu son duniya ya sa ita gwamnatin ma tana rewan hilin ana gane da kyau ko amma in kwallo ne za a yi wannan kai ana bukatan tabkeken wuri inda mutum in ya walwala da gudu in yana su haka hushe ta kalle ana gane da kyau ko don saboda hilin da za a kwasa amma masallaci shi kun ba a damu da wannan ba wannan kuskure ne yana daga cikin abin da yake haƙƙi na shugabanni su hidda wannan shine kenan a takaice dai sallah a waje ake yi sai da uzuri ayi ami ayi a ciki jumma'u abwabi salati listisqa'i wa tafri'iha matattarar kohohi na masu bayanin sallar roƙon ruwa da kuma rarrabe wannan kohohin ma'ana mun shiga yanzu zamu shiga yanzu a cikin babubuka masu bayanin sallar sallar roƙon ruwa sallar roƙon ruwa wannan maganar kawai tana nuna maka mahimmancin mi a rayuwa ruwa domin hatta sallah ma suna da mi suna da mi tana da hatta sallah suna da ita ko ba baka taba jin salatu listirzaqi ba sallan neman arziki ana ga da ke ko baka taba jin salatu talabu zawaji ba sallar tuzuranci sallar gwabaranci ana gane da jago amma kaji akwai sallar ne sallar roƙon ruwa domin lo sai labi in ji bature ko Allah ya ce waje Allah min alma'i kulla shay'in hayy muhimmancin ruwa ya sanya har sallah ke gare su ta musamman ana gane da kyau ko kenan isgili ne wai roƙon Allah daga raya ma'ana wai a ce ranar roƙon ruwa wai su ma 'yan bori sun hito suna roƙon ruwa wannan isgili ne izgili roƙon Allah da garaya an san garaya ita ce ganga wanda ku yake so ya gane da kyau ita ce wannan abin da ake kililin kilin na abin ganga dai kayan kidi a zo ana roƙon Allah da kayan kidi domin bori da kidi ake yi ko to ka gani kuma asali ma sun tayi ba Allah suke roƙo ba suke roƙo iskoki a dogaye inji inji mutanen dogon dutse ana gane da kyau ko to haddasana ahmad ibn muhammad ibn sabit ne akwai yan dogon dutse su mai afuwa su suka shahara da wannan go in kun ji haushi ku yaƙe su حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس من زعل يا هتد متاني liyastasqiya ya huta da mutane dan a nemi shayarwa ma'ana ayi sallar roƙon ruwa fa salla bihim raka'ataini sai manzo Allah ya sallatar musu raka'a guda biyu jahara bil qira'ati fihima a cikin sallar kuma ya bayyana karatu wa hawwala rida'ahu ya kuma juye bancansa ana gane da kyau ko ma'ana lagensa wanda yake sama iyon sai ka ce rigarsa ya juye rigarsa wa rafa'a yadaihi sai ya daga hannayensa fada'a yayi addu'a wastasqa ya nemi shayarwa wastaqbala alqibla kuma ya fuskanci alqibla حدثنا ابن السرحي وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني أباد بن تميم المازني أنه سمع عمه آه tamim ya ji dan uwan mahaifinsa wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah ya kulu yana cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman yastasqi manzon Allah ya huta a wata rana yana neman shayarwa fa hawwala ila nasi zahrahu sai ya juya ma mutane bayansa yad'u Allah azza wa jalla yana roƙon Allah mabuwayi madaukaki tunda gabas zai kallo kenan dole sai ya ba mutane mi ya ba mutane baya قال ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب يتي وقرأ فيهما يا كرنتا أتكنسو زاد ابن السرح ابن السرح حكى يقرأ وقرأ فيهما يريد الجهر ينا نهن يا بين كراتو أتكن سلر تمي سلر تروق الروا حدثنا ها an tsallake shi wannan muka kala suleiman ibn dawud wastaqbala alqibla suleiman bin dawud yace manzo Allah ya fuskanci alqibla lokacin da yake addu'ar wa hawwala ridaahu kuma ya juye bancansa rigarsa summa salla rak'atayn sannan ya sallaci rak'o'i guda biyu qala ibn abi dhib abi dhib yace wa qara'a fihi ma yayi karatu a cikin su zada ibn sarhi yuridu aljahra ya bayyana karatu حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب أمر بن الحارث ناكرن تأتكين للتاه أمر بن الحارث يعني الحمسي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده ناكرن تونا حديث دونا إسناد lam yadhkur as-salata shi bai ambaci sallah ba qala yace wa hawwala ridaahu yace dai ya juye bancansa faja'ala itafahu al-aymana ala atiqihi al-aysara sai ya sanya halshensa na dama akan me yake da suna kahwadarsa ta hagum wa ja'ala itafahu al-aysar ala atiqihi al-ayman ya sanya halshen me yake da suna lagen nasa na hagum akan bangaren sa na dama kenan da ya juye shi tunda a haka yake ko in an juye kenan dama ta koma me dama ta koma hagum wanda shi ne ثم دعا الله عز وجل سنيرو كي الله مبواي مدوككي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أمارة بن عزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد قال عبد الله بن زيد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياهو تسل الروا وعليه خميصة ينا سنيد وتريغا له دكي غريسة سوداء wadda take baka idan muka ce riga ba dole ba sai irin wannan rigar tamu hatta su zanan da za su aza akan wannan yana ce mishi duka riga kenan khamisa kisa'un ne murabba kamar wani abun sawa ne da ake dai rihewa a matsayin riga yace fa arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'khudha bi asfaliha sai manzon Allah ya so ya kamo kasan me yake da suna lagen kasan rigar fa yaj'alahu a'laha sai ya sanya kasan ya koma sama falamma thaqulat a lokacin da abun ya masa wuya kalabaha ala a cikihi sai ya juye ta akan kafadarsa abinda ake nufi shine lagen nasa yana haka yanzu da aka kare sallah sai ya je ya kamo kasan lagen ana gane da kyau ko ya maido shi sama kasan kasa ta koma ina kasa ta koma sama ana gane da kyau ko kasa ta koma sama to yanzu da wannan kin yayi wuya shine sai manzo Allah ya hakan ga ana gane da kyau ko sai kasance yanzu dama ta koma ina ta koma baya a takaice dai abinda ake so shine juyo riga abinda ake nufi shine yana daga cikin ladabi na sallar idi sallar roƙon ruwa ana gane da kyau ko jazakumullahu khairan in aka kare sallah ana so a juyi riga ana gane da kyau ko to amma sai dai nan kuma kada a je a wajen bai darki ba a tono rama yanzu in wani mc aka ce in sai ya juye riga ai sai ya sai ya jindir sannan ko to kun ga wannan kun ba a son ba a son cibiyar mutum ta bayyana kenan a wannan lokacin tun kamin ka hutu sai ka juye riga tare ka kaje da ita ana gane da kyau ko to amma su da yake lage ne suke sawa idan sun juya cikin sauki za su iya juyewa da sauri ba tare da me ba ba tare da an ga jikinsu ba su juye ya koma daidai in a nan ne kana iya kasa gariya da ya ciki ko ma'ana garan bubu in yaso in ka zo sai ka shidda garan bubukin ka juye ta ka sanya abin da yasa ake wannan shine malamai suka ce shine tafa'ulan litaghyir dan saboda neman a canza in aka juye riga kamar ana ce ya Allah muna so kamar yadda muka juye rigar ga tamu ciki ta koma waje to ka juye muna wannan rishin ruwan ya koma me ya koma ruwa ka juye muna me ake tema rishin ruwa da hausa fari yawa ka juye muna hori ya koma damuna ko wannan shine kenan kenan wannan ita ce hikimar amin wannan yake nuna duk abin da kaga a shari'a ana yi akwai hikimar da ta sa ake yi in dai kai baka gane hikimar ba baka gane ba amma dai akwai hikimar da ta sa aka ce ai حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن أقبى وكان أمير المدينة ألوكة ياكسا شيشيني أشغبان مدينة كنان يتي الوليد يا توراني إزواغا عباس ana gane da kyau ko ya ce ma'aifi na'am ya ce alwalid ya tura ni zuwa wajen ibnu abbas sahabin manzon allah kenan as'aluhu an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil istisqa ina tambayi in tambaysa game da sallar roƙon ruwa fa qala sai ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mutabazzilan manzon allah ya hutu zuwa sallar roƙon ruwa mutabazzilan mutabazzilan ya shahi hai'a ce ma'ana kaman kayan da mutum ya sa ya ya hita a bazzare idan aka ce a bazzare ana nuhin mutum ya sa kaya wanda suke ba su da daraja ko marar kima kenan ya huta mutabazzilan da kaya marar kima mutawadi'an yana mai kankan da kai kinsa mutadarri'an yana mai kaskantar da kansa hatta atal musalla har sai da yazo a wajen sallah kenan dan nuna cewa lalle Allah muna da bukatar ka lalle ya Allah mu ba kowa bane kuma irin loka irin wannan lokacin shine lokacin da Allah ya karba ma mutum idan ka nuna kaskanci ga Allah madaukakin sarki amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su wannan shine kenan yace zada usmanu usmani ya kara faraqiya ala al-minbar sai ya hau akan minbari thumma tafaka sai suka ittifaki a wajen riwayar walam yakhutub khutbatakum hadhihi bai yi hudu ba irin wannan hudubar taku ba yana nuhin bai yi hudu ba irin hudu ba sallar juma'a ba walakin lam yazal fi du'a'i wa tadarru'i sai dai bai gushe ba akan minbarin nan yana addu'a da kankan da kai ga Allah wa takbiri yana kabbara thumma salla sannan sai yi sallah raka'ataini raka'a guda biyu kama yusalli fil idi kama yanda yake sallah ta idi qala abu daud abu daud yace wal ikhbaru lin nufaili kalima ta al ikhbar cewa akhbarani riwaya ce ta nufaili was sawabu ibnu utba sai dai abin da yake daidai ta ce riwaya ta ibnu utba abin da yake daidai shine ibnu utba ba ba ibnu uqba ba an gane kuma makin ibnu uqba shine sai ibnu utba shine daidai wannan hadisi wannan babu abin da yake nuna muna shine idan aka yi rishin ruwa idan aka yi rishin ruwa ladabi shine a yi sallata ne a yi sallata roƙon ruwa ita kuma sallan nan ta roƙon ruwa ba a masallaci ake yin ta ba ana yin ta ne inda ake sallar idi kenan a wajen gari kuma yanayin huta zuwa sallar roƙon ruwa kishiyar yanayin huta zuwa sallar juma'a ne da sallar idi ko don sallar juma'a da idi ana cin ado ko to amma ita kuma wannan ba a cin ado don a nuna ma Allah ana da me ana da bukata su lokacin banu isra'il ma su in za su sallar roƙon ruwa suna tahiya ne kwansu da kwarkwatar su ana gane ke ku kwansu da kwarkwatar su in ka jawo sun ce kwansu da kwarkwatar su to komi nasu duk wani abu mai rayuwa sai an je da shi duk abu hada sukari ana gane da kyau ko wannan shine kenan hada sukari hada su ana tahiya da su dukkan dabbobin su tahiya suke da su aje ai ta zubewa ana bugun kasa ana buga kai ga kasa ana wayo mu Allah mun tuba ana gane da kyau ko inji mai yake da suna mai sabo da yaga da yaga ba sarki sai Allah kinan haka ake tahiya idan aka je da an zo farkon abin da ake shine a yi sallah in an ƙare sallah sai liman ya jiyo ya ma mutane hudu ba ma'ana ya tunatar da su tsoron Allah da kuma nisantar zunubai domin yana daga cikin abin da yake jayo rishin ruwan sama mai zunubi shi yasa ya tabbata a akwalikin ɗaya daga cikin magabata na mantawa ne ne akwai hudu ba da muka rubuta akan haka yake cewa a duk lokacin da ruwa suka karanta dabbobi suna la'antar 'yan adam sai su ce hada min shu'mi ma'asiyati bani adam wannan rishin ruwan ana gane da kyau ko wannan rishin ruwan dalilin sabon 'yan adam ne sai su tsaki ne ma 'yan adam albarka amma ba kowa ba an gane da kyau ko su ne masu sabon Allah su suke tsine ma albarka akwai ma riwaya da manzo Allah sallallahu alaihi yake nuna mana wannan maganar yake cewa walaulal baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba da sabon Allah da ɗan adam suke yi da Allah bai musu ne ba bai musu ruwan sa ba ashe albarkacin kaza ne ka dangare ka sha ruwan kasko kina a daina cin kaza ko wannan karin magana ana nufin dai dalilin dalilin ne ake samu wani dalili wannan shine kenan wannan yake nuna muna yawa masu girma sabon Allah abu ne wanda yake jayo mai yake jayo dauke wani ni'ima wannan shine kenan wannan shine kenan shine wani mai hikima yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam yace in kana cikin wata ni'ima ka kula da wannan ni'imar ta hanyar kamewa daga sabon Allah domin sabon Allah yana jayo ne yana jayo jayewar ni'ima yace sabon Allah kuma in kai kai kokari ka goge sa ta hanyar kuma yawan bautar Allah madaukakin sarki mi Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara mu yawaita istighfari yan uwa istighfari arziki ne wanda Allah ya azata da yawan istighfari Allah ya azata sa da alkhairi mai yawa malam yace babun fi ayi waqtin yuhawwilu ridaahu idha istasqa babi mai nuna a wani lokaci ne liman yake juye rigarsa idan zai yi roƙon ruwa ana gane da kyau ko kuma idan ana roƙon ruwa a wani lokaci ne ake juyi riga idan ana roƙon ruwa حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره عبد الله بن زيد يا باش لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله خرج إلى المصلى ياه تزوى صلى يستسقي ya hita zuwa wurin sallah wurin wurin sallar idi kenan yastasqi yana neman shayarwa wa annahu lamma arada an yad'uwa kuma manzon Allah lokacin da yaso yi addu'a istaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla thumma hawwala ridaahu sannan ya juye bancansa haddathana me yake da suna haddathana lagensa ba bancansa bance shine na kasa haddathana alqanabi an malikin عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد دبن تميم يقول يناتوا سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول يناتوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى من زال الله ياهو تأوجا سلر إيدي فاستسقى سيني مشاير و وحول رداءه يجوي يجوي بنشنسا لجنسا حين استقبل القبلة ألوكة ya fuskanci alƙibla ana gane da kyau ko kenan wannan dai me yake nunawa ashe lokacin da ake juyi riga ko bance shine bayan an kare ne bayan an kare sallah lokacin da ake juyi riga to amma muka ce in ya kasance wajen juyi rigar al'aurar ka za ta iya bayyana to sai ka juyi rigar tun kahin ka ne tun kahin ka hito ka hito daga daga gida wannan babin yana da tsawo sosai kuma babi ne mai mahimmanci domin a cikinsa ne za mu cika wani alkawali da muka yi wanda tun wancan satin da ya wuce wani dan uwa ya kira ne ya ce malam bayanin da kuka ce za ku yi ni na matsu ma tun yanzu in ji shi da Allah a bani satar amsa ta ta waya na ce a'a ka jira dai ba za ka samu satar amsa nan ba sai sayar da muka ce za mu gai shi ne mun ce za mu yi bayanin wuraren da ake daga hannu a cikin addu'a da wuraren da ba a ba a daga hannu muka ce akwai lokacin da ke haramun ma ne ka daga hannu wajen addu'a akwai lokacin da dole ne ana gane da kyau ko dole ne sai ka daga hannu in ba haka bako addu'a ta tai a banza ta sha ruwa na uku shine wurin da ba dole ba ne amma an yi so kai to za mu gai wannan wuraren a darasi na nawa a darasi na ina na gaba kuma da shi za mu budewa ana gane da kyau ko ko kuna so a gai a baku tun yanzu a'a dan karatun sati mai zuwa a ƙara jin kura jikin zuwa ko wani sati insha Allah zamu yi zamu yi bayanin inda ake daga hannuwa a wajen addu'a da kuma bayanin muhimmancin daga hannu a cikin mi a me yake da suna a cikin a cikin addu'a kina a takacin wa masu girma nan zamu dakata idan mu kuma ta ba dai abinda muka liƙe da shi shine cewa me yake shayo daukewar ruwan sama yawan mi yawan zunubi na fatan Allah ya nisantar da mu da yawan sabo da zunubi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah sai gobe kenan a wajen tafsiri insha Allah eh eh na wannan zamanin da mutane suka ci masu biya wallahi ke eh eh na su tuna ka sai sai sai ne da kina da ka sai a tuna kenan